أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا أشرين دقيقة وتن رمضان وتنترى يور الله لكينكو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da goma sha biyu zuwa ta ɗari da sha uku a cikin suratul an'am a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. shafi na ɗari da arba'in da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah ya sa aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya مالا التي ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا معهم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wali tasgha ilaihi af'idatul ladina la yu'minuna bil akhirah an gane ko, wannan yana da alaƙa ne ma'ana da ayoyin da suka gabata, zukhrufal ƙauli gurura, su waɗannan shayatsin al'insi wal jin suna kawowar suna wahayi na zance zukhrufal ƙauli, magana wadda aka ƙawata, Allah ce gururan don ruɗi, an gane ko, to dan ruɗi suka yi ta walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wama yaftarun da Allah bai so ba da za su yi haka ba shi yasa waɗanda suka ce gururan maf'ulan li ajlihi ne dan ruɗi suka yi wannan aikin to wali tasgha ilayhi af'idatu alladhina la yu'minuna bil akhirah an gane ko bayan an sanya waɗannan shedanun bayan sun yi wannan kawata wannan zance dan saboda su ruɗi mutane sai kuma wato sai a samu karkata mun ce saga a cikin larabci yana da ma'ana ta karkata ko saga ya saga ko sagiya ya saga idan mala kuma ana cewa saga ya sugu to inda wawun ne sai a yi alif waccan wanda za ta tashi sama an gane ko to don haka ana nufin karkata sai dai in zaka karkatar da wani abu sai a ce asgha shi kan shi rubai ana ce asgha ilaihi ya karkata zuwa gare shi ko ko asgha ilaihi udunahu ya karkatan da kunyarsa ko kunnansa dan ya ji abin da yake faɗa ina fatan kun fahimta da kyau shi yasa malaman luga suke cewa in dai kana son ka saurari mutum ne kakka ce saghaitu ilaihi sai dai ka ce asghaitu ilaihi domin asghaitu ilaihi uduni amma kai da kanka gaba ɗaya ka karkata sai in an yi dogon tawili a ce to tunda ka karkata gaba ɗaya kenan kunnan ka ma sun karkata ana haka waɗansu malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam Allah ce to wali tasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah wali yardahu bayan sun karkata zuwa gare shi sai su yadda da abin kenan sun karkata sun saurara sai su yadda da shi wali yaqtarifu ma hum muqtarifun sai su aikata abin da suka aikata jiya mun faɗi cewa wannan mataki mataki ne har muka kawo irin yadda udaba suka shiryar da baiti kan yadda banna ta zina take afkuwa nazratun fabtisamatun فكلام fa maw'idun fa liqa'u an gane ko to haka ne ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni su suna yin wahayin gururan bayan gururan kinnan sai zamanto tasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah bayan wannan yardawhu sannan yaqtarifu ma hum muqtarifun an gane ko Imam Sa'di a cikin tafsirin sa yayi wani bayani akan wannan aya wanda yake bayani ne mai kyau yake cewa bal tu'jibuhum yake cewa yuhi ba'dhum ila ba'd zukhuf al-qawl ghurura yace yuzayyinu ba'dhum li ba'd al-amra alladhi yad'una ilayhi min al-batil sashin su yana kawata ma sashe al'amari wanda suke kiran juna zuwa gare shi min al-batil na ƙarya wa yuzakhrifuna lahu al-ibarat sai su kawata shine yuzakhrifun an gane ko al-ibarat jumloli da kalmomi da maganganu hatta yaj'aluhu fi ahsani sura sai sun mayar da shi a cikin sura mafi kyau li yaghtarra bihi sufaha saboda wawaye su rudu da irin wannan magana shi yasa mai hankali zahiri bai ganshi sai ni sai ya tsaya yayi bincike kalimomi waɗanda aka kawata ba su jan shi sai an tsaya a yi bincike domin dama mun gaya muku jiya makaryata da macuta da yan fowon naye ko ba haka ba shi yasa ake saurin yaudaran mace saboda wanda yake da kalimomi ko munafiki ne makaryaci ne matsiyaci ne talaka ne mayaudari ne ta fi yarda da shi an gane ko saboda karancin hankalinta sai ni sai imamu sa'ad yace li yaktarra bihi sufaha wa yanqada lahu al-aghbiya wato al-aghbiya wawaye yanqadu lahu sai su bi wannan magana ma'ana su jayu zuwa gare su kamar yadda malaman zauri suke faɗa alladhina la yafhamuna al-haqa'iq waɗanda ba su fahimta haƙiƙanin al'amari ولا يفهمون المعاني بس فهمت المعنى بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة wato kalimomi waɗanda aka ƙawata suke jan mutane shi yasa gidajen kafafen yaɗa labarai na turawa suke jan hankalin musulmi fiye da abin da malamai suke faɗa saboda wannan magana ce da aka ƙara an ka ƙyara ta da turanci da ingilishi da yaren da kake ji sai ka ji kana jin daɗin ta amma aya alqur'ani ba kowa ke fahimtar ta ba zukhrufal qawli kenan ke sa musulmi da dama ba su fahimta inda aka dosa saboda waɗannan kafafen yaɗa labaran an yi su ne saboda a saitar da hankulan su inda su waɗancan mutane suke so yana yiwa wani lokaci su zo da alkhairi biyar amma su zo da sharri tis'in da biyar to sai kaga kullum mutane ba su fahimta a bambanta tsakanin alkhairi da sharri ba za mu ce duk abin da suka zo da shi sharri bane kuma ba za mu ce duk abin da suka zo da shi alkhairi bane a auna a gani shikenan wannan shine hujja imam as-sa'di yake cewa wal ibaratul mumawwaha da kuma ibarori al mumawwaha waɗanda suke wato asalin at-tamwihi shine an sanya an cuɗanyar da ƙarya da gaskiya a cikin al'amari ko an kwaba فيعتقدون الحق باطلا كاغا سي سو كوما سنا اعتقاد واتو الحق باطلا قريا كوما غسكيا والباطل حقا sannan kuma wato abin nan ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya wanda shine yanzu abin da mutane suke yi kenan ولذا قال ولهذا قال تعالى ولتصغى إليه أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولن بصي إيماني با دران تاشا القيامة لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر دومر رشن إيمان سدران كرشي أنغانيكو وعدم أقولهم النافعة سننكم درشن حنكلي مي أنفاني يحملهم على ذلك abin da ke sa ka kabi makiyinka baka sani ba wato in ma dai na farko saboda rashin imani ko karancin imaninka sannan kuma da hankali wanda yake karamin hankali mutumin da zai ja ka zuwa ga jahannama kuma ka ce ba za a bincike shi ba kaga ka samu matsala ina fata an fahimce ni ko kuka ce a'a bai dace a soki wannan mutumin ba bai dace a bayyana abin da ya zo da shi na sharri ba kaga kai da kanka ka samu matsala a cikin kanka imamu sa'adi yace wali yardawu ba'da an yasghu ilayhi bayan sun saurare shi fa yasghuna ilayhi awwalan za su saurare shi fa idza malu ilayhi idan suka karkata zuwa gare shi wa ra'aw tilka al-ibarat al-mustahsana sun kaga waɗannan maganganu da aka kawata raduhu za su yadda da shi wa zuyyina fi qulubihim za a kawata shi a cikin zukatansu wa sara aqidatan rashiha har sai ya zamanto aqida tabbatatta an gane ko wato wasifatan lazima har sai ya koma sifa wanda take tara bince su kalamutin yana aikin sabo yana jin tsoro har sai ya kai bai jin tsoro ya gana ganin cewa abin da ya kamata ya aikata ne an gane ko yace summa yuntiju min zalika sannan ya gadar abin da zai haikuwa bayan wannan an yaqtarifu min al-a'mali wal aqwal su aikata daga ayyuka kuma da abinda suke faɗa ma hum muqtarifun abinda za su aikata ay ya'tuna min al-kadhibi bil qawli wal fi'l su aikata ƙarya ta hanyar baki kuma a aikace an gane ko kamar yadda za a tallata wani abu an bayan mutane sun gani sai a watsi kaga ƙarya ce za a yi aikace ma huwa min lawazim tilka al-aqaid al-qabiha abin da yalla zunci waɗannan aqidodi mummuna an gane ko yace to fa hadhihi halul muftarrin bi shayatin al-insi wal jin wannan shine halin wanda ya rudu da shedannun mutane da na aljannu al-mustajibina li da'watihim ga wanda ya karɓa da'awarsu ko musulmi ya karɓa da'awar waɗannan zaka ga ya lalace abubuwan da dunda musulunci ne sai ce a'a al'ada ce bai dace ba ai wannan kaza ne ai wannan kaza ne malamai su ne suka tsananta suna kaza suna kaza shi kullum bai da wanda zai suka sai malami sai addini sai al'ada sai kasar shi sai iyayen shi shi bai yi waye tunanin su waɗancan tomi suke da su yi mummuna wanda bai da kyau a yi muƙarana a gani mana mu a wajen mu bai halatta ba namiji ya aure kare su kuma a can ya halatta mace ta aure kare ba ka kawo wannan mu gani ai ya kamata a yi muƙarana a wajenmu namiji bai auren namiji su ko a wajen su namiji yana auren namiji mace tana auren mace to kuma kake cewa kuma su suna da ci gaba to a bayyana muna mun yarda ba mu ce ba su da ci gaba ba amma a ina ne suke da ci gaba a ina ne muke da ci gaba sai a bamu namu a basu nasu ina fata an fahimta amma ina imamu sa'adi yace wa amma ahlul iman bil akhirah waɗanda suke sun yi imani da lahira وأولو الأقول الوافية ما أبوتاهم كلا تكفو والألباب الرزينة da hankula waɗanda suke tabbatattu an gane ko waɗanda suke sun iya auna abubuwa da kyau fa innahum la yaftarruna bi tilka al-ibarat ba su rutuwa da irin waɗannan maganganu wala tukhbiluhum tilka tamwihat wannan tamwihat ƙaryace ƙaryace ba zai gusar da hankalin su ba ya rudar da su bal himmatuhum masrufa ila ma'rifati al-haq mai hankali kullum yana son ya san ina ne gaskiya take ba yana son ya san ina ne wane yake ba a'a ina ne gaskiya take ya bi ta اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه شيني هنكلي yake cewa fa yanzuruna ila al-ma'ani allati yad'u ilaiha ad-du'a sai su kallima anadda shi mai da'awa yake son ya kai gare ta mun ji lafazin amma me ake son a kai gare shi fa in kana haqqan fa in kanat haqqan qabiluha in wannan abin da aka faɗa gaskiya ne za su karɓe shi wanqadu laha su jayu ko su bi walau kusiyat ibaratun radi'a ko da kuma wannan magana kusiyat an tufatar da ita da kalimomi waɗanda suke mummuna ma'ana ko baka iya magana ba ko ba wayayye ne kai ba ko kai ɗan ƙauye ne in dai ka faɗi gaskiya za su bi ta domin gaskiya suke nema ba wai daɗin baki ake so na ɗan birni bai ya ƙarya a'a ko ba ƙauye ya faɗi magana in dai maganar nan gaskiya ce a bi ta ɗan boko ko da malami bai san geography ba bai san Faransai ba, bai san grammar ba, bai san biology ba, bai san kaza ba, in yace ma ga abin da Allah ya ce kakka kalli yana rayuwa a ƙauye, shin Allah ya ce haka ko Allah bai ce ba. Shi ne abin dubi, an gane ko? To, fa yanzuruna wato ila fa in kanat haqqan qabiluha wa anqadu laha walau kusiyat ibaratun radi'a wa alfazun ghaira wafiya ko da kalmomin ba su da wani abin nan wa in kanat batilan in sun kasance ƙarya radduha ala man qalaha za su mayar mu mutum da maganarsa ka'inan man kana kowane ne shi don haka za a dubi gaskiya ba za a dubi wane ne ya faɗa ba walau ulbisat min al-ibarat al-mustahsana ko da ƙaryan nan an tufatar da ita da kalmomi masu kyau ma huwa arqu min al-hariri ko da sun fi al-hariri tamshi misali nan abin nan mubalaga ce wa min hikmatillahi ta'ala an gane ko fi ja'alihi lil anbiya'i a'da'an وللباطل انصارا قائمين بالدعوه اليه yana daga cikin hikima Allah wato daga cikin hikimomin Allah da ya sanya ma makiyan annabawa an gane ko kuma ya sanya ma annabawa makiya ya sanya ma gaskiya waɗanda za su yi tsaye zuwa da'awa a kanta an yahsula li ibadihi al-ibtila wal imtihan dole sai an samu jarabawa duniya dole sai an jaraba waje Allah ba'dakum li ba'd fitnatan atasbirun li yatamayyaza as-sadiq min al-kadhib dan Allah ya bayyana mai gaskiya da makaryaci wal aqil min al-jahil mai hankali ya bambanta daga jahili wal basir min al-a'ma sannan kuma al-basir wanda yake mai gani ma'ana gani na basira min al-a'ma daga wanda adda makamtassan basira wa min hikmatihi fi zalika daga cikin hikima Allah bayanan lil haqqi don ai bayanin gaskiya wasu zo su yi ƙarya su gyara ta su shiga gidan rediyo su kare ta su shiga internet su kare ta sai ta yaɗu sai Allah ya kawo mutane na gari waɗanda ba su da kwaɗan abin da za a ba su na duniya ba su da kwaɗan abin da za a zage su a kan shi ba su tsoron a ɗaure su ba su tsoron a kore su ba su tsoron a kashe su ba su tsoron a aibanta su wala ya kafu na laumata la'in an gane ko to su ko za su zo an gane ko su yi bayanin gaskiya بيانا للحق وتوضيحا له فإن الحق يستنير ويتضح domin gaskiya tana haske tana bayyana ko da ko wanda ke tare da ita dolo ne idza qama al-batil yusari'uhu wa yuqawimuhu duk lokacin da ƙarya ta zo ta yaƙi gaskiya to lokacin nan gaskiya take bayyana shi yasa babu lokacin da Allah yake bayyana musulunci sai inda ake yaƙan musulmai yanzu kun ji ƙasar nan ta da aka je aka kashe musulmai a ƙasar New Zealand ko ba haka ba to yanzu dubban mutane sun shiga musulunci a cikin wannan ƙasar kaga in ba da aka kai musu wannan harin ba da mu da kanmu da an musulmi ba mu san da zaman su ba to shi yasa lokacin da ƙarya take yaƙar gaskiya a'a Allah yana son ya bayyana ta ne an gane ko shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin su bai fita ba wajen Makka sai da aka yi fito na fito da su sai labarin sai ta fita mutane su ah ai an samu labarin wani mutum wanda yake kaza wanda yake kaza ana ba su azaba labarin shi yana bayyana to haka ne makiya suka zama tuwa sanadiyyar bayyana mutum an gane ko ko bayyana gaskiya fa innahu hina idin yatabayyanu min adillati alhaq za a kalli dalilan gaskiya an gane ko min adillati alhaq wa shawahidihi dala ala sidqihi wa haqiqatihi wadanda za su nuna gaskiyarsa da tabbatuwarsa wa min fasadil batili wa butlalihi da abin da ke nuna wato lalacewa ƙarya an gane ko da kuma tafiyarta ma huwa akbaru min al-maqalib allati yatanafasu fiha al-mutanafisun abinda mafi shine mafi alkhairi daga abinda masu riganganto da tserereniya da gudandeniya suke son su kai gare shi babu wani abu wanda ya fi kima a duniya irin a ganka kana daga cikin masu son a bayyana abinda Allah subhanahu wataala ce da gaskiya shikenan wani yana kokarin ya zamanto ya fi wani kuɗi wani yana son a ce ya fi wani gidaje wani a ce ya fi wani ƴaƴa wani a ce ya fi wani matsayi wani a ce ya fi wani kaza a'a wannan yana son a gane ina ne gaskiya take a bita ayi aiki da ita don a samu yarda Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Allah ya ganar da mu wannan magana tana da tsawo ta Imam Sa'di amma na kawo ta saboda mi saboda abin nan duk da yake na karanta ta da gaugawa wani lokaci amma saboda amfanin ta ga ɗaliban ilimi nake kawowa za su iya komawa su bi ta ɗaya bayan ɗai su karanta su gani Allah ce afa ghayra Allah aftaghi hakama
afa ghayra Allah abtaghi hakama wa huwa alladhi anzala ilaykum kitaban fassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين malaman tafsiri suna kawo cewa sababin saukar wannan aya shine lokacin da aka samu sabani a garin makka kan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai waɗansu suka ce a je a tambayi ahalul kitabi an gane ko saboda su ahalul kitab suna da littafi an gane ko wanda yake musu shaida kuma da sanin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba alqur'ani yayi ishara zuwa wannan cikin ayoyi da dama alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum waman indahu ilmul kitab an gane ko to sai suka ce wadansu suka ce aje wajen ahlul kitab sai wadansu suka ce a'a aje wajen bokaye su za su bada labarin in manzo ne ko ba manzo bane to sai wannan aya ta sabka kamar yadda wadansu malamai suka faɗa sai Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kace da su afa ghayrallahi abtaghi hakama yanzu wani Allah zan riko wanda zai yin hukunci in tafi wato in bar hukuncin Allah in ta zuwa wajen bokaye domin su ahalul kitabi suna da hujja in an koma wajen su ai hukuncin Allah za a iske in dai basu baddala ba an gane ko amma wajen bokaye ba komai sai ƙarya boka zai ce abu kaza zai kasance kuma ba zai kasance ba ina fata an fahimce ni wani lokaci ya faɗa kuma sai abin ya kasance sai a yi mamaki a kai ma wata rana kana cewa abu zai iya kasancewa kuma ya kasance kuma wata rana ka ce zai kasance ba zai kasance ba to me ya bambancin ka da shi an yi ma boka sata an sace kayan boka boka na bokanci ko ba haka ba to me yasa bai kare kanshi ba boka yana rashin lafiya boka yana mutuwa boka yana talauci boka gwamnatin su tana iya hawa ta sauka ya kamata a ce gogo boka ya rike gwamnatin su ta cigaba da zama har abada mutane ba su fahimta amma shaidan duk sai ya zo ya kawata ma su suke iya yin kaza afa ghayra allahi abtaghi hakaman wannan alhamza tambaya ce lil inkari akwai abin musu abin mamaki mutumin da adda imani ka ganshi ya ji wajen bokaye wajen neman hukunci amma wannan bari batun wanda ma bai fahimci sunna ba har waɗanda suka fahimci sunna in dai matsala ta kai matsala in babu tsarin Allah shi yana kai sojan bokayi bari lokacin siyasa ya kama kaga mutum ahli sunna ne da gemu da komai amma a ƙarshe yana bin bokayi a fakaice yana ganin ba a sani ba bari kaga ahli sunna ya ga mace mai kyau yana so kuma an hana shi wallahi in ba a yi anniya ba da bokayen burkina faso da na najeriya da na indiya cewa ce wallahi inna allah ghafurur rahim mace ta sa ka kafirce ma allah subhanahu wataala nan ne zaka gane mutum yana da imani wato ba wai lokacin da kake cikin sauki ake gane kana da imani ba sai ka shiga matsala ahli sunna yace yana son a yi masa kuɗi kaga mutum da gemu buzu buzu amma yana mu'amala da bokaye ta karkashin kasa wai yana son su yi masa arziki kaga abin mamaki ne afa ghairallahi abtaghi hakaman kana da'awar sunna kuma kana mu'amala da bokaye a fakauce mata ahli sunna da hijabi da niqabi da abin nan da quffaz kuma karshe a karshe ana zuwa gidajen bokaye ana amsa magani da kuma abin da za a halakar da waɗansu da kaza da kaza da kaza har yanzu muna buƙata aqida mu buƙata ce ta da irin waɗannan matsalolin gidajen ahli sunna akwai su kuma Allah ya san mai zuwa ya san wanda bai zuwa masu ɗaukan motoci su tafi da daddare sha biyu na dare ko a tura direba ba a je ba ko a yi kaza Allah ya san ku ba wai sai kun ba mutane wani koyoyin banza ba afa ghayrallahi abtaghi hakaman malamai suka yi sabani akan wannan alhamza suka ce da har huruful afi da wawun da fa'un da sauransu in alhamza ta gabace su malamai sun yi magana guda biyu waɗansu suka ce asalin maganar wato afa ghairallahi fa a ghairallahi ne asalin magana to amma hamzatul istifhami tana da ƙarfi laha sadara ita kamata ta samu gaba ko da yaushe sai ta shiga gaba waɗansu malamai suka ce a'a wato asalin afa ghairallahi abtaghi hakaman akwai jumla wadda take an shafe ta an gane ko wato yana da alaka ne bi mahdhufin a adillu fa abtaghi ghayra Allah hakaman shin yanzu zan bata in kauce ma hanya sai in nemi wani mai hukunci koma bayan Allah subhanahu wataala to haka dai zaka tafi ko ka kaddara a adillu ko abin da ya kama da haka malamai suke cewa hakaman shine mai hukunci wanda yake ya shahara da hukunci da kwarewa sannan kuma yana yin adalci akwai alhakim shine mai yin hukunci tana yiwa bai kware ba tana yiwa azzalumi ne amma larabawa in suka ce haka man suna nufin mutumin da ya kware kuma zai ana tunanin zai yi adalci duk da yake dan adam mun san 100 bisa 100 ba kullum zai yi adalci ba amma kashi 90 cikin 100 ko 95 to sai a kira shi hakaman shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها بيتي حاكما با إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما to dan haka dai hakaman suna ganin yafi wato alhakim an gane ko afa ghairallahi abtaghi hakaman malaman nahu suka ce ghairallahi kana iya duka shi shina maf'ulun bihi kenan wato afa ghairallahi wato abtaghi ghairallahi hakaman haka nan magana take wato abtaghi ghairallahi hakaman shin wani Allah zan dauka hakaman sai ya zamanto hakaman tamyizi ne na ghaira domin ghaira ana bukatar abin da zai yi tamyizin ta an gane ko ko da ta zamanto an yi idafa ta zuwa ma'arifa malamai sun ce wani lokaci ba ta zama ma'arifa domin wato ita na matsayin mubhama waɗansu malamai suka ce a'a in muka ɗauki ghairallahi yana iya zamantowa shine wato abin nan Allah hakaman shine maf'ulun bihi kenan abtagi hakaman ghairallah an gane ko sai ya zamanto shi ghairallah tunda ya gabaci hakaman a wajen malaman nahau suke cewa sai ya zamanto matsayin hal domin annakira sunan da ake ce ma nakira in sifar shi ta gabace shi an gane hakaman ghairar lahiri to kuma in mun ɗauko shi muka ce hakaman ghairar lahiri zai iya kuma matsayin sifa na hakaman to amma yanzu da ya gabace shi suka ce jumla sifa ta nakira in ta gabace ta ta koma hal haka ake kaddara ta a wajen malaman nahawu kuma sai ka san wannan da kyau kakka ce a'a karatun nahawu shirme ne bai da amfani a'a ka je kai karatu malam ka samu ilimin ka wanda zai amfane kai amfani al'umma amma saboda nahawu yana da matsala shi yasa wadansu ba sa son karatun shi to kuma dole ba a fahimta alqur'ani sai da shi ina tuna wata kissa da aka kawo aka yi rikici tsakanin malaman fiqhu da malaman nahawu cikin wani gari to shikenan ban sani ba cikin fukahat ne suke kawo shi ko kissa waqi'iyya ce ko khayaliya ce sai malaman fiqhu suka ga malaman nahawu sun amshe musu dalibai sai suka yi baiti suka ce الفقه أحسن أن يعلم لأن الصلاة دونه لن تقبل suka ce fiqihu shi yafi cancanta a san shi domin sallah Allah ba zai karɓe ta ba sai ka iya fiqihu ko ba haka ba in ka shekara dubu ɗari biyar kana iya irabi ba ruwan Allah da wannan irabi wallahi in baka iya sallah ba dan haka dan ka ce jami'a ta duk duniya ka samu ustazu doctor a nahawu wallahi kuma ka koyi addini dan tana ga ko ahlari baka iya ba a ana nan ana nan ɗalibai suka wajen malaman fiqh sai suka bar malaman nahwu a sai malaman nahwu suka kasuwar su fa ta ja da baya sai suka ce annahu ahsanu an yu'lama li anna al-kalama dunahu lan yufhama nahwu shi yafi cancanta a san shi domin ba a gane magana sai an san nahwu mu ko sai mu ce a'a ilimi ku je ku kada gaba daya ka san nahwu ka san fiqh saboda ka gane addinin ka ba mu rena rawani ba mu rena rawani an gane ko wato nahwu wasila ne shi ko fiqhu gaya ne ko ko ulumul lugha ko ulumul ala gaba daya wasila ne sauran ilmumukan na tatbiqiyya su ne gaya bakin take ga dan haka dai ai kokari a san waɗannan abubuwan musamman in kana son ka san i'rabi gaba daya da na jumloli ka dibi mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari zaka ga irin yadda malamai suke bayani da sauran manya manyan littattafan fiqhu waɗanda waɗansu ɗalibai ba san su ba kaga annahul wafi yana daga cikin manya manyan littattafai akwai al-kafiya da ash-shafiya in ka diba cikin sarfu wan nahw akwai alfiyat ibn malik littattafai ne wato kashi uku suke akwai littattafai na farko wanda ɗalibi in ya je makaranta bai dace ya tuma ba ya je littafi na gaba sai yayi na farko farko shi yasa malamai in ka zo za su baka na ƙasa sannan littattafai na tsakiya sannan littattafai na can sama to na saman nan wani lokaci ba a cika amfani da su ba sai wajen bincike ko kuma malaman da suka yi nisa na tsaka tsakiya su ne na ɗalibai na tsaka tsakiya na farko ka tsaya in kana farko amma ka ce a'a kai za ka tuma tun farko kai littafin da malamai ga yi wallahi tana yiwuwa baka gane komai da komai Allah ya ganar da mu أف غير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الله سبحانه وتعالى شي يسبكد إليكم إزوا غريكم الكتاب للتافي mun faɗa wannan an saukar da littafi ta hanyar manzo ba mu aka saukar ma ba an gane ko domin da an saukar ma kowa littafi da kafirai musulmi a saukar musu da littafi ba ko ba haka ba da Allah ya saukar da littafi gare su ko yayi musu magana kaga da basu ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba walan nu'mina liqayyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u ha Allah ce kalla wato balla ya khafuna al-akhirah a bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara wa qala alladhina kafaru law la wa qala alladhina la ya'lamuna law la yukallimuna Allah aw ta'tina aya kaga wannan ilaikum e zuwa gare ku ta hanyar manzonku an gane ko shine abin nufi dan saboda mu fahimci wannan da kyau mufassalan wanda Allah subhanahu wataala yayi bayanin hukumce hukumce a cikin sa daki daki abinda bai zo mufassal ba cikin Qur'ani an turo manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin da irin waɗannan ayoyin ‘yan ƙur'ani da suke fakewa su ce, "A, an ce, an zanna ilaikumul kitaba, mun saukar muku da littafi, mufassalan wanda mun rarrabe ayoyin shi daki daki daki daki, to ka bar ƙur'ani ka shiga wani littafi a ina ka samu wannan. Sannan Allah ya ce in zai bayani abu cikin littafi zai yi, innan ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi filkita bi bi bi bi bi a cikin littafi aka ce wannan yana daga cikin abin da suka kafa hujja da shi an gane ko to in baka fahimta ba sai ya zama to zaka samu matsala domin bi domin da anka ce mufassalan shi manzon da aka turo shi sai mu tambaye ka ina kaza a cikin alqur'ani babu ina kaza babu to tafsilin sauran yana hannun manzon dan an ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi a haka zaka fahimta wannan in ba haka ba za su yi kwana da kai wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala littafi ne wanda ayoyin su an yi fassala su ismul maf'ul ne wa ya fassala su Allah subhanahu wata'ala da kansa an gane ko wato Allah subhanahu wata'ala ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir Allah ne wannan bayani sannan shine babban ni'imar da ya kamata mu gode ma Allah babu wata ni'ima wadda Allah ya yi ma al'umma waɗansu mutane ma a duniya irin saukar da alkur'ani domin mu muka samu fiyayyen alkur'ani dalilin shi aka ba mu fiyayyen manzo dalilin shi muka zama to mafificiyar al'umma to me muke so kuma babu wata ni'ima wadda Allah ya muna irin bamu alqur'ani amma kuma babu abin da ake gudu yanzu musulmi irin alqur'ani Allah ya ce fa malahum an tafkirati mu'ridin ka annahum humurun mustanfira annabin tun yana da rai yace wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mutane suna gudun alkur'ani gudu kuma ba wai ta aki karatun ba ta ko ina gudun alkur'ani ne ake yi wanda zai so ya sa dan shi makaranta ta alkur'ani ya zaman to limami mai karantar da mutane addini sai a ce ka kashe yaro ka halaka ɗanka ba ka so ne da ci gaba an kashe alkur'ani ta hanyar a karanta wani qur'ani na cin cikin gahukka ba zancen karatun alkur'ani tun da ya sabke sai ya sabka magana ta riga ta kare ina fata an fahimce ni babu karatun alkur'ani babu kuma kula da abubuwan da suka shafi alkur'ani mai karatun alkur'ani a cikin al'umma ba wani abu bane sai mutumin da yake karatun abin da ba alkur'ani ba mai karatun alkur'ani bai da gata ayyukan alkur'ani kullum ba su da gata a cikin al'umma kaga akwai hijira ta karatu akwai hijira ta rashin gina makarantu akwai hijira ta kin girman ma'abuta alkur'ani akwai hijira ta kin tunanin ya za a kawo ci gaba ta hanyar alkur'ani akwai hijira ta sukan makaranta alkur'ani akwai hijira ta kallon masu karatun alkur'ani ba su da aiki cikin al'umma akwai hijira ta ganin wanda yake da alkur'ani babu abin da zai samu a duniya wannan duk hayaniya ce to mufassalan Allah ya ce wannan littafin da ya sauka muku da shi ni'ima ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab sai da ya nuna godiya ya cancanci a yaba masa da saukar da wannan littafi ya ce walam yaj'al lahu iwaja qur'ani bai da karkata duk wanda kaga ya ga alqur'ani ya karkace to shine ya karkace qayyiman Qur'ani todurwa yake dares saboda wanda ya sabkar da shi bai da bukata gidan kowa kuma yana da ilimin da babu wanda adda irin wannan ilimin shi yasa duk dokar da za a sa waɗanda za su azasa tana da alaka ne da yankin su shekara goma ashirin talatin sai ka ji an ce an ƙari an kawo wata sabuwa ba su kewaye sani da al'ummomin su ba sannan suna da nasu specialite da na tunani hankulan mutane sun bambanta ba ɗaya suke ba shi yasa wanda abinda wani ya ce haram na sai wani ya ce halatu saboda in dai an bar hankulan mutane to kowa zai kalli enterekin shi da maslaha din shi sannan Allah ya ce thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dhalika huwa al-fadlu al-kabir ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من قادد ون اللتاسم وأن دمك زعبا أسكن بايني كاقا الله تسيد الزعبا أما كم ويوتكم ون زعبا اللي ويأشي قولي faminhum zalimun li nafsi akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun akwai na tsaka tsakiya wa minhum sabiqun bil khairat malamai suka ce wato an yi maganganu da dama fa minhum zalimun li nafsihi wanda yake aikata sabo wa minhum muqtasidun shine wanda yake aikata abin da aka wajabta mishi ba tare da ya zo da farilla ba wa minhum sabiqun bil khairat wanda yake aikata abin da yake na wajibi da na sunna sai Allah ce zalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha duk wanda a tare da wannan qur'ani da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairati a a jannatu adnin yadkhulunaha aljanna za su shiga duk wanda kuma bai cikin auratunal kitab alladhina safaina min ibadina to can gaba wato walladhina zalika huwa al-fadl al-kabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun shakur walladhina kafaru lahum naru jahannam duk wanda ba ba shiga da wani littafi ba cikin wannan al'umma ina ba shi wutar jahannama amma ina zai ce kai mallam mu waɗannan bayanan mun ji su ba allo za mu ci ba ba takardu za mu ci ba da Allah malam kai da kai yarda da Qur'ani nan ka rike mu ko ka bar mu mai harkokin mu adalla wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala wal ladina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ana nufin kafin alqur'ani sune ahlul kitab wato sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suka yi imani da cikin su akwai waɗanda ba su yi imani daga cikin su ba Allah ya faɗi bayanin su laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin والذين آتيناهم الكتاب وأن مكباس للتافي يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أنقانكو إمام حفص da imamu ibnu amir waɗanda sun karanta munazzalun min rabbika bil haqq shine malamai na qira'at suke cewa bi fathin nuni an gane ko munazzalun wa tashdid zai munazzalun sannan kuma sauran qurra sun karanta munzalun min rabbika bil haqq ya an ce munazzalun da munzalun duk ismul maf'ul ne to amma menene bambancin su shi munazzalun daga nazzala yunazzilu tanzilan ne munzalun daga anzala yunzilu inzalan ne to a ƙarin malaman larabci an gane ko in an ce anzala shine abin da ya zo sauka lokaci guda wa anzala taurata wal injil nazzala shine abin da ya sauka daga lokaci zuwa lokaci nazzala alaikal kitab daga wannan sai wannan alqur'ani ya sauka shekara 23 amma a taura lokaci guda aka ba annabi Musa ita wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' to amma a wajen malaman sarku suke cewa in an ka ce nazzala ya fi ƙarfi da a ce anzala saboda nazzala yana nufin a'a abin nan kamar akwai ƙarfafawa a cikinsa to kuma wani lokaci sai Allah ce anzala minas sama'i ma'an wani lokaci ce nazzala minas sama'i ma'an to nan sun yi tarayya ne a cikin ma'ana an gane ko to sannan kuma a cikin alkur'ani nazzala da anzala malamai suka ce babu matsala anzala daga lauhil mahfuz zuwa wato sama'id duniya aka saukar da shi gaba ɗaya rana guda nazzala aka ci gaba da saukar da shi shekara 23 kuma waɗannan asarkin sun inganta daga ibnu abbas duk da yake waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin inkarin su amma da aka yi bincike wato tabbas waɗannan asar sun inganta kuma babu majali na inkarin su don ibnu abbas ba zai ba da labarin gaibi ba wato yana da fi hukmil marfu abinda malamai suka tabbatar Allah ya gane da mu ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq munzalun an sabkar da shi daga baitul daga lauhil mahfuz zuwa sama'id duniya munazzalun an ci gaba da saukar da shi cikin shekara 23 shine bambanci tsakanin qira'atkin ko kuma ka ɗauki duk ma'anar su ɗaya an saukar da shi wallahu ta'ala a'lam fala takunanna minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakka malamai suke cewa anan wato ba manzo ake nufi ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi shakka ba waɗansu suka ce a'a hashi za a sashi a ciki saboda za a kamar yadda karin magana yake cewa a ba gawa kashi dan masu rai su ji tsoro ko ba haka ba to amma dai ba gawa kashi wanda ba zai sa masu rai su ji tsoro ba abin daga ba mai tsoro mai mai rayu mai rai tsoro shine ya ga ana ba wanda ya fi shi karfi kashi ko ba haka ba shi ke tayar masa da hankali ina fata an fahimce ni an ce wani yaro jandarmomi in mun ce jandarmomi wani bai fahimta jandarmomi mobile suka zo za su kama baban shi aka ce kai jandarmomi suna babanka ya ce ta ya ce jandarma bai san halin baba ba sai baba ya tafka mai mari ana nan ana nan ko da an ka jima ashe jandarmomi sun shiga cikin gida sun bugo yan kwa sun sa tsoho gaba sai yaro ya gani ya ce kai ya ce ashe su ba gare mu ne an ka iya tau fala takunanna minal mumtarin sai a fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saboda al'umma ta ji tsoro dan Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli laqad ja'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin to anan sai malaman har da alqur'ani da balaga ta alqur'ani suka yi magana suka ce cikin alkur'ani fala takunanna minal mumtarina ya zo a wurare guda uku a cikin alkur'ani sannan fala takun minal mumtarina ya zo a wuri ɗaya a cikin alkur'ani alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat a cikin suratul baqara ko ba haka ba na biyu kuma ya zo a cikin suratul an'am gashi nan inda Allah ce wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba mufassala wal ladina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna min al mumtarina na uku ya zo a cikin suratul yunus fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين أما أتكن سورة آل إمران سأنك الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم تنام أهرد كينا كينا كيف يهرد القرآن على رمى سيمتي دكي duk in ka ji ba cikin Ali Imran kake ba kawai ka ce fala takunanna in kuma kana cikin Ali Imran ka ce fala takum a ina ganin wannan an ba alaran mu dama ko to sai mu dawo ga balaga ta alqur'ani to abinda muka sani cewa duk abu in yayi nauyi ai sai ya wahala dauka ko wagga ana kiransa nunu tawkidi at-taqilatu nunun ta taukidi ta ƙarfafa magana a saƙilatu mai nauyi to waccan ko falata kun min almumtarina nunu taukidi alkhafifatu mara nauyi wadda ba ta da nauyi to kenan ko da mai nauyi kaga in zaka ɗauka abu mai nauyi sai ka shirya to me yasa waɗancan wuraren guda uku Allah kawo falata kunanna nan ko ce falata kun an ka shafi nunun ɗaya magana ce malamai suke cewa waɗansu suka ce can ana zancen aƙida ne a gwaranta domin can cikin suratul baqara ana zancen juyar da alƙibla ne da biyan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul yunusa ana magana ne kan zancen gaskiya alqur'ani yana da alaka kai tsaye kuma yana magana ne da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan suratul an'am a goranta tun farkonta har ta an gina ta ne akan aqida ko ba haka ba tun farkonta har ta kaji Allah subhanahu wata'ala ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kaga dai tauhidi aka fara tsakiyar sa duk tauhidi aka yi qul anad'u min dunillahi ma la yaduruna wa la yanfa'una wa nuraddu ala aqabina wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha wa huwa alladhi ansha'a خلقكم من نفس واحدة وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغيرهم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء قاسنا لا تدركه الأبصار اتبع ما أوهي إليك من ربك وأعرض عن المشركين ولو شاء أكيد أن يتكي كرن تروى فلا تكونن to amma a cikin suratul ali imran sai suka ce a'a an ce fala takum minal mumtarina saboda ana magana ne kan kasancewa isa dan Allah waɗansu malamai suka ce a'a duk aqida ce sai dai cikin aqida waccan zancen alqibla saboda yahudawa sun tsananta akan shi sun ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau da yana dibin baitul maqdis gobe ya ce arewa abi ka'aba sun ka ce wata rana sai ce abi kudu wata rana sai ce abi arewa wata rana sai ce da kai sama shi yasa daga in kuna bin mallaman nan wani ya ce ma haram wani ya ce ma makaruhi wani ya ce ma kaza to ya hanka daina bin mallamai abi wa abi shedan ko ba haka ba to sun tsananta kun ga ayoyi sun yi bayani kai suka ce kuma cikin suratu al-an'am yanzu mun kawo ayoyin aqida kun ga tun farko har ƙarshe ko ba haka ba ƙarshen ta qul a ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay wa la taktubu kullu nafsin illa alaiha kaga zan ta aqida take yi sannan nan suratu abin nan yunus tana magana ne kan aƙida don surori makiya kan aƙida ne kuma ana magana ne kan tabbato alƙur'ani amma cikin suratul ali imrana duk da yake ana magana kan aƙida amma qadiyya ce wadda take wadiha cikin aƙida akwai mas'ala mai nauyi mai wahalar ganewa a cikin aƙida akwai mas'ala wadda ba ta da wahalar ganewa domin inda masala isa inda allahi ka masali adam tashbihul wato al-aghrab bil gharib ko ba haka ba an halitta annabi adamu ita tafi ban mamaki da halitta annabi isa domin annabi isa yana da mahaifiya an gane ko to shi ko annabi adamu bai da mahaifiya bai da mahaifi to wanne ne halitta shi tafi ban mamaki to shi yasa da aka zo aka ce wato in wato alhaqqu min rabbika fala takun minal mumtarin domin an ce wato abin nan inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wato kuma annabi adamu aghrabu an gane ko daga halitta annabi isa domin wannan bai da biyu wannan kuma ya samu daya to shi yasa nan ba ananta ba an ka kawo an ka ce fala ta kunanna don bai bukatar sai an kawo nuna tauki kun gane wallahi wannan aiki ne mai wahala sai magana ta karshe akan wannan aya shine malamai suke cewa ka koma cikin suratu yusufa in kana son ka gane wannan matar sarki lokacin da suka samu matsala da ita da annabi yusuf tace wala illam yaf'al ma amuruhu tace la yusjananna wala yakuna min as-safirin la yusjananna kunna nunu sauki da sakila ce ko mai nauyi wala yakunan min as-saghirina khafifa ce to dan mina aka kawo waccan nan ba a kawo waccan ba magana ce ta balaga ta alqur'ani sai an tashi tsaye jama'a sai malamai suka ce la yusdananna wato ta ce tabbas zai yi kaso saboda tana da wato kamar tsammani kaso 90 cikin 100 in tana son ta yi masa sharri ya shiga gidan kaso za ta iya amma wala yakunan min as-saghirina zai zamanto daga cikin walakantattu ta san wannan al'amarin ba hannunta yake ba yana hannun wa yana hannun Allah kana da damar da zaka kai mutum gidan kaso amma baka isa ka tauye masa kimarsa ba domin mutane na fito daga gidan kaso su samu kimar da ba su samu ba ada Mandela wani lokaci fi samu kima bayan ya fito daga gidan kaso ko ba haka nan bane sai ya samu kimar da can a da duniya bai same ta ba to shi yasa kasancewa za ta iya masa shari'a shiga gidan kaso nunu tawkidu saqila amma kasancewa zai zama to walakantacce wannan al'amari ne naga hannun Allah mun gane Allah ya gane da mu a dibi littattafan da suke bayani kan wannan saboda akwai littattafai da dama musamman al-kashaf na imamu zamakhshari wajen balaga ta alqur'ani yana fayyace irin waɗannan an gane ko duk da yake wajen aqida mun ce ayi hattara sannan wajen hadisai ayi hattara domin ba malamin hadisi bane ibnu hajar al-asqalani yayi al-kafi shafi fitar da hadisan da suka inganta a cikin wannan littafi sannan akwai at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur wanda shi kuma aqidarsa ta ash'ariyya ce amma wajen balaga babban malamin balaga ne ina fata an fahimce ni sannan kuma idan muka duba akwai al-burhan na imamu zarkashi fi ulumil qur'an sannan akwai al-burhan na imamu al-karmani sannan kuma akwai al-burhan na imamu zamalkani sannan kuma akwai mallaku ta'wil na imamu al-gharnati akwai mu'tarakul aqran na imamu suyuti akwai uqudul jimal cikin ilimin balaga wato ta imamu suyuti alfiya ce sannan kuma akwai al-balaghatul qur'aniyya lada abdullahi fodiyo ta ustazu doktor agaka abdul baki wanda ya rubuta a sokoto wannan shi ma zai taimaka ma dalibi da littattafan at-ta'birul qur'ani na ustazu doktor fadil samar ra'i sannan kuma da littattafan ulumul qur'an na ustazu doktor kabiru yunusa profesan tafsiri wanda yake yana a garin kano waɗannan littattafan su za su taimaka ma ka gane can an ce kaza nan ba a ce kaza ba in ba haka ba za ka ji ana faɗa baka sani ba mu abin da yasa muka faɗa muna son kai ma ka je ka samu ka karanta ba mu bakin cikin kowa ya samu alaran makaranta mu da aya sai Allah ce watan mat
لا مبدل لكلماته
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Watammat kalimatu rabbika, akwai ƙira'a watammat kalimatu rabbika, an gane ko, wato imam Hamza da al'imam Al-Kisa'i da al'imam Khalaf da imamu Asim, ana kiransu Al-Kufiyuna, in ana zancen ƙira'a goma sai a ce Al-Kufiyuna, ana nuhin Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf. In an ka ce Al-Kufiyuna, ana ana bayani kan kira'a bakwai to ana nufin Hamza da Kisa'i an gane ko da Asim wannan lokaci ba a magana khalaf don shi na daga cikin qurra'ul ashra bai daga cikin qurra'us sab'a an gane ko sai ka fahimci wannan da kyau to waɗannan kufiyuna guda hudu da kuma Imam Yaqub al-Basri sun karanta wa tammat kalimatu rabbika sauran qurra sun karanta wa tammat kalimatu rabbika kalimomin ubangijinka sun cika kalimomin Allah akwai alkauniya akwai ash-shar'iyya ash-shar'iyya at-taura injila kalimatu rabbika to dan me aka ce kalimatu rabbika kalimatu rabbika in mun ce kalimatu rabbika kalimatu rabbika jam'i ne to amma in muka ce kalimatu rabbika shi ma yana iya daukar jam'i domin an yi idafat wato suna ne zuwa ga ma'arifa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai zaman to duka ma'ana guda suke ba su amma can kalimat ana iya an yi muqabalatul jam'i bil jam'i can akwai kalmomi can akwai kalmomi can akwai kalmomi nan ko an ce kalimatu rabbika an dauki jinsin su za a sa su a wuri daya dan ka fahimci wannan da kyau to kalmomin ubangijinka sun cika sidqan wajen gaskiya fil akhbari wajen bada labari duk wanda yace Allah ya bada labarin da ba na gaskiya ba wanda mutumin kafiri don Allah ya ce kalmomin Allah sun cika gaskiya duk yadda ake tunanin gaskiya bi ma'anar kalima inda ake zuwa makurar gaskiya to can ne kalmomin Allah su kusa domin mi domin bayyuwa Allah ba da labarin ƙarya mi zai sa Allah ya ƙarya Allah bai da bukata gidan kowa Allah bai tsoron kowa to dan me Allah bai ƙarya kai ma da kaga kana ƙarya wani lokaci na kayan miya na in sun kai wuya eh dole in babu na kayan miya sai an dan yi kwana ko ba haka ba in kaga kai ƙarya bukata gare ka kana son yarinya ba ka da kuɗi kuma ba ka son ka gane ta gane sai kai haka kai haka kai haka kai ƙarya to Allah bai da buƙatar mata bai da buƙatar tuwo bai da buƙatar mulki na Allah babu irin na Allah to dan me Allah bai ƙarya kuma cikakken ilimi Allah yake da shi kuma Allah bai tsoron kowa kai kana iya kace kai haka kaza ne sai sun daga kace wallahi ƙarya ce nake saboda dole ne وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا عدلا في الأحكام واتو أبنا kalmomin Allah sun cika da wato adalci cikin hukumce hukumce ba a samun hukumcin Allah wanda za a ce akwai kuskure a cikin sa rabon gado babu kuskure ciki da Allah ce a bar shan giya banna take haddasawa da Allah ce kada a yi zina bannarta tana da yawa duk abin da Allah ce a yi akwai hikima da amfani duniya da lahira ko mun fahimci hakan ko ba mu fahimci hakan ba duk abin da Allah ya ce a bari a daina akwai sharri a ciki ko ka fahimci hakan ko baka fahimci haka ba da ka ɗauki rayuwar mu ka auna da ta turawa duk zagin da aka yi ma musulunci da aka ce a jefe ko a yi kaza kalli yadda suke gabatar da rayuwa namiji ya auri namiji mace ta auri mace ana shan giya kasashen su ana auren kare an gane ko karnuka ga sunan suna da suna auren mata ko ba haka ba ana cin riba mutum yana watsar da iyayensa mutum bai damu da al'ummarsa ba yana iya yin makamin da zai hallaka duniya gaba daya duk saboda rashin tunanin addini ana yin makaman da za a mallaka duniya a hana wani ya mallake su ko ba haka ba su sun yi sun ce sun rike makamin nukiliya sun ce wani kada ya yi rayuwar jahiliya irin ta abin nan in ban manta ba amru bin kalkum yake cewa wa nunkiru in shi'na ala nasi qawlahum wa la yunkiruna alqawla hina naqul yace wa nunkiru mu muna musu mu ƙaryata in shi'na duk lokacin da muka so ala nasi qawlahum duk wanda ya faɗi magana a duniya in muka ga dama mu ce ƙarya yake yace wa la yunkiruna alqawla hina naqul babu wanda ya isa ya musu magana da muka faɗa kaga an koma jahiliya kenan ku abinda kuke so ku halasta a ƙasashen ku amma kuma ku haramta shi a kasashen wasu yanzu kuna ji america ana can ana ja'in ja kan hana zub da ciki ko ba haka ba ana son a sa dokar da za ta hana zub da ciki mu ko ana ta a kamata na yi amuna wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to shikenan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi babu wanda ya isa canza kalimomin Allah an gane ko kalimomin Allah ash-shar'iyya da al-kauniyya Allah ya faɗi cewa kalimomin su ba su da iyaka ko ba haka ba Allah ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah koda an kawo ba wai ana nufin an kawo sab'atu abhurin ba koda an kawo ninkin ba ninkin misali ne aka kawo maka an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru ko baka ba can ko ce sab'atu abhurin to koda an kawo ninkin ba ninkin ba za su karewa ba kalimomin Allah ba su da iyaka sannan kalimomin Allah alkauniya babu wanda ya isa canza su wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in kalimomin Allah ash-shar'iyya inna alqur'ani ake nufi babu wanda ya isa canza shi kenan sai zaman to an yi tafsisi da alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sannan inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun amma in mun ce nan kalimatullah ash-shar'iyya duka gaba ɗai to sai mu ce in attaura da injila sun shigo wato waɗannan amun ne mahsus la mubaddila li kalimatillah sai waɗanda Allah ya so a canza domin an canza attaura an canza injila min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i ko ba haka ba sannan su caccanza ayoyin Allah fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun almuhimmu dai in mun doki shar'iyya ne da kauniyya sai zaman to sai an yi takhsisin shar'iyya waɗanda aka canza in muka ce kauniyya ne to babu wanda sai canza su in muka ce shar'iyya kawai alqur'ani ake nufi to shi ko wannan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun لا مبدل لكلماته شي وهو السميع العليم الله شيني السميع ميجي العليم sannan kuma mi masani to me yasa cikin alqur'ani ake yawan kawo Allah yana ji kuma yana da sani menene muqarara domin as-sami'u yana nufin mai ji kuma yana nufin mai karba mai karba ma wanda ya kira shi as-sami'u kuma mai ji ne domin sai ya ji sannan yake karbawa dan adam ko to kenan in an jina ake karbawa sannan kuma al'alimu masani to me yasa ake yawan muƙarana su domin an ka asami'u ya kawo ji in an ka kawo al'alimu ya kami sani to sai a haɗa al'ilmu da asam'u sai su bada kuma wata ma'ana ta daban shi yasa sunayen Allah in aka kawo ɗai ya bada ma'ana aka kawo ɗai ya bada ma'ana to in an hada su sai su bada kuma wata ma'ana ta daban domin ji ne wanda a tare da sani kaga ba ɗan shike da ji can daban ba da sani can daban kun gane ko baku gane ba to menene sirrin kuma akwai wani abu sai kaga an kawo as-sami'u al-alim me yasa diba cikin suratu ali imrana mi mata imrana ta ce Allah ce id qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni tatani innaka antas samiul alim kaga as samiul alim sannan kuma Allah ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu samiul alim a cikin suratu fussilat innahu huwas samiul alim to kaga me yasa ake kawo was samiun da alimun lokaci guda an gane ko sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ƙala rabbi sijinu a habbu ilayya mimma ya da'unani ilai, wa illa tasrif anni kai da hunna, asbu ilaihinna wa akun minal jahilin, fastajaba lahu rabbuhu, fasarafa anhu kai da hun, innahu huwa sami'ul alim. Menene sirrin? Saboda mi, saboda as-sami'u yana jin abin da ake faɗa. Al'alimu ya san abin da a cikin zuciya. wanda ya faɗi magana bai yi imani da ita ba Allah ya sani dan haka ba hudu ba da aka bukata ba mai zafi ba maganganu gaban mutane ba ba magana wadda aka kawata ba a'a magana wadda take da alaka da zuciya da aƙida. shi yasa in mutum yana da ilimi yana faɗin magana bai yi imani da ita ba bai aiki da ita wallahi ba ta tasiri wallahi wanda bai kai shi ilimi ba zai faɗi magana ta yi tasiri cikin al'umma saboda ya yi imani da abin wannan shi ne bambancin Allah ran makaranta aya ta ƙarshe wa in tuti aksara man fil ard bai mu samu lada karanta Allah ce wa in tutai aksara man fil ard in ka bi mafi yawancin mutane yudilluka an sabilillah za su batar da kai daga hanyar Allah wannan aya ita ce malamai suka cewa ta kalubalanci demokradiyya darat ta kai mata atak domin Allah ce in ka bi mafi yawancin mutane ita ko demokrasi an gina ta ne akan majority ila majority al jamhuru minan nas menene mafi yawancin mutane suka tafi akan shi a'a wa in tuti aksara man fil ardi dilluka an sabilillah za mu zo da bayani don wannan lokaci ba zai ba mu dama ba in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba sai zato wa inhum illa yakhrusun ba komai suke bi ba sai ƙaryace ƙaryace lokaci ya matso za mu yi hakuri sai gobe in Allah ya kai mu da za mu tashi akan wannan aya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh